Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a 27 ga watan Zulhaj hijira 1439 daidai da bakwai ga watan Septemba miladiya 2018. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a gidan shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. za mu miƙa abin magana ga Alhaji Aminu Muhammad zai buɗe mana mazauninmu mai albarka da addu'a a karamakallahu bismillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna cikin izu na hudu a cikin diwanin maulan musayibul faidati izin ausabul qura za mu tashi harful ha'i hawaitu rasulallahi al mushaffa'a malam muhammadu ridwan zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehin mu sheikh ibrahim mansur imam zai mana fassara akramakumullahu bismillah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أويت رسول الله إله المشفع لدى الحق من قصر الضلالات زعا زعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد شت شمل الكفر أمست ربوعه يا بابا ونور الحق قارا تشاء شاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ برب العرش جل جلاله من المساجدين هبلوا قد تقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ برب الناس مالك سرهم من السلب أو أن للإله تبادأ والأمر أن أرى بعيني ربنا الدين يوما تصدع لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأسأل يا قيوم يا حي ربنا بأن تنصر الدين القويم الموسع بجاه رسول الله أحمد مقتفى أبي القاسم الماهي بلادا مشيعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد دهرا تمتع عليه صلاة الله ثم سلامه ثلاثا بها فالآب يرفع مترفعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تسير العبد دهرا مترعا لا إله إلا الله لا إله إلا تنبيها أنفي كريما مواسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفي فؤادي مقارنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة أخرى داري بها متدرعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه بها يرتقي الأحباب إسلامهما النعم عليه صلاة الله ثم سلامه بها ندم ممن ذا الفيض شرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه بها سكر الجمال إن هل مرفعا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج الأمين تطوعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى داءة مولاه بما وعى من اللين والإجلاس وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى قصر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna taya 'yan uwa musulmi baki daya murna na fuskantar shiga sabon shekara gashi wannan juma'a ta yau ita ce juma'an ƙarshe na wannan shekara Allah ya sa mun ci riba kuma Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ba mu iko da dacewa a cikin ibada da kuma ikilasi zuwa gare shi to yan uwa za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi ƙwarewa cikinta ita ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am
بسم الله الرحمن الرحيم yace da sunan Allah mai rama mai jin kai حرف الهاء Maulam Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin yace harful ha'i a warshu harful aini a hafsu na'am هويت رسول الله yace na kaunaci manzon Allah
طه mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta المشفع abin baiwa ceto لدى الحق a gaban ubangiji ranar alkiyama من كفر الدلالة man za'a wanda i girgiza كفر الدلالة babban ginin nan na kafirci da bata sai da ya rushe katangar kisra ta tsage kambansa ya faɗi ƙoramar tsawata ta ƙare wutar farisa ta mutu duk daga haihuwarsa daga ɗaukar cikinsa shi ne ya ce man za'a za'a wanda shi ne ya girgiza ƙasar balalati babban ginin nan na ƙasa
شد شمل الكفر wato rundunar kafirci وقد شتى hakika manzala ya ɗaiɗaita shi ya farfasa shi ya rurrusa shi
ربوعه ainihin gine-ginen gidan kafirci أمسك ya يا wayi gari ya baban kufai
ونور الحق hasken la ilaha illallah تشعشع yana ta shanawa قهرا dole in ji shehu kaharin duk wajen layin azizul kahari eh ba wai dan ana so ba da karfin Allah manzo Allah ya saka la ilaha illallah a kullum bayan ya girgiza manyan birane kasashe na kafirci ka san ko sunansa aka jira ne wa ake wallahi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sa ka gaba ya ce zai yaƙe ka to idan ya rage wata guda ya zo za a ga kara ne kamar mai ciwon kanjamau sallallahu alaihi wasallam to haka kuma sahabbansa haka nan duk wanda ya koyi da shi ko dai da makami zai zama abin tsoro ita gaskiya haka ce tana sa mutum ya zama abin tsoro ko sunan aka faɗa ka ji gaban karfari a wanzu ya ce ina neman tsari برب العرش da ubangijin al'arshi جل جلاله wanda yake mai girma da ɗaukaka من إمساك دين daga a ce na yarko da igiyar addini حبله wanda igiyarsa an takabba hakika take tsintsinkewa Allah ya kiyaye a ce na rike igiyar addinin da igiyarsa take tsinkewa
أعوذ ina neman tsari برب da الناس ubangijin mutane مالك سره mamallakin asirinsu من السلب daga a ce an bani an kwaci daga sani a ce an bani an kwaci an samun rigar imani an cire shi ne salbi Eh, a sama rigar imani a cire
أو أن أتدعدع ko kuwa a gani ina sunkuyar da kai ina duka ina talarabi a للعداء gaban makiyana har abada ba za a ga wannan
أعوذ ina neman tsari برب الخلق da ubangijin halitta والأمر da kuma umarni
أن أرى daga a ce na gani بعيني da idanuwan nan na guda biyu ركن الدين a ce ginshikin addinin musulunci يوما daidai da rana ɗaya تصدع bangonsa yana tsatsakewa ba zan taɓa ganin wannan ba
وأسأل ina roƙon يا قيوم wato ina roƙon ubangiji da sunansa mai girma ismullahi al'azam shine ya hayyu ya qayyum ismullahi al'azam ina roƙon Allah da sunansa mai girma ya qayyum ya wanda ya tsaya wa halitta يا حي ya wanda ya ba da rayuwa daga rayuwarsa
ربنا ya ubangijinmu بأن تنصر الدين abin da ya sa na kira ka da sunanka mai girma ina so ne ka taimaki addinin musulunci القويمة wanda yake miƙaƙƙe madaidaici الموسعة abin yalwatawa.
بجاه رسول الله Don alfarmar ma'aikin Allah, mafi godiyar halitta, مصطفى abin koyi, أبي القاسم uban alƙasim, mai الماهي shafe bada, مشيئة mai yaduwa, duk wata bata mai yaduwa annabi ke shafe.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم سلامه sannan amincinsa, صلاة wannan salati da بها albarkacinta.
ذا العبد wannan bawa halilul ismi ya تمتع rika jin daɗi نهرا matuƙar zamani ba ranar bakin ciki kullun daɗi kurum zamani ya ɗan kudu waje bai da mukaddar ba abin da zai sani bakin ciki ya zama kullun daɗi nake ji kurum ne
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati da بها albarkacinta ذا العبد wannan bawa barhama abdullahi تمتع a same shi matukar zamani mai yawan almajirai rututu mutabba abun bi kullum abin ku mutabba Eh, kowane zamani a same ni ni mutum ne abun bi ko da an ba yan hakika kuɗi su baka sunan failata ba abin da zai hana a bi a yi ta wa'azi a rediyo a yi ta wa'azi a tv a ba da kuɗi waɗansu su ɗauko giya su rike waɗansu su sa cross a wuya waɗansu su ce sallah haramun wasu ce karatu haramun suna aikin banza salahu alibadi ya ruhu musulmi نفاء لي الأشرار آه وساق لي رجال التقى والرشد والعلم والحب آه
alaihi salatun lahi Salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamun sannan amincinsa salatan wannan salati tasirul ya abda sanya wannan bawa daharan matakan zamani mutarra'a mamlu'an bil khairat shine mutarra'a wanda aka cika shi da alheri har zuba yake Eh, kamar akuyar da ta haihu nonon ta ya cika bulbulbul har zuba yake ko saniya to ni ma in cika da alheri in dinga zuba eh ko ba ka suna ma ka sha ba matsala saboda na cika mamlu'an bil khairati mutarra'a ke abin cika da alheri alaihi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincinsa salatan wannan salati da daharan albarkacinta umsi kariman in kasance mai kyauta ne karamci muwassa'a abin yalwatawa da dukiya ta halal ga gonaki ga arziki ga dabbobi ga almajirai kuma ga imani ga kuma wadatta
alaihi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincinsa salatan wannan salati da daharan albarkacinta ulfi fu'adi in samu zuciyata muqanna'a mai yadda da rabon ubangiji sai ba na jayayya duk abin da Allah ya raba ya ba na yadda ko abin da ya ba wani ma na yadda ba na so Allah ya kwace abin da ya ba wani ni kuma abin da aka bani ba na butulci ba zan ce bai ba Allah na gode
alaihi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincinsa salatan wannan salati jaha da albarkacinta a qura rika gani na mutadarri'a wato mai yawo da rigar silke a wuya dahari matakar zamani duk inda za ka ganni to akwai rigar yaki a wuya saboda haka ba wani lokaci da za a ce ku bar shi sai ranar juma'a ku harbe shi ko ranar juma'a ma akwai silke a wuya na saboda haka a dahari ora mutadarri'a biha da albarkar wannan salati ko ina za a haɗu da ni ko ina za ka bi ni ka sa akwai mutanen da an san sun haɗu sai a ce ku rabu da su sai lokaci kaza sai ku far musu su ce ni ba lokacin da za ka far mu kullum matuƙar zamani ni mutadarri'a ne ina sanye da rigar sirki Hmm.
alaihi salatun lahi Salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincinsa da jaha albarkacin wannan salati yurzaqul ahbabu a arzuta masoyanmu isnan kariya mumanna'a abin katangewa wato a arzuta su da shiga wani birni babba mai kewaye da katanga mai hana kibiya ta haura almajiranmu
alaihi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan amincinsa da jaha albarkacin wannan salati
nadamun nadama ta tabbata mimman shanna'a ga dukkan wanda yake aibantawa jizal faidi ga wannan failatawa eh nadama ana nan sai yayi nadama duk mutumin da yake zagin failata yana cewa failata tarbiyyar nan ƙari ne yan hakikan nan mu muka haifar da su mu ne kaza ana nan sai ya ci yada sai ya gane tutar musulunci ma albarkar mu take daga
alaihi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamuhu sannan abincinsa da jaha albarkacin wannan salati sukhiral jirmami a hore mini jikina in halla marba'a idan ya sauka ko wani irin gari kar ya zama duk inda na ji kan jini bako ne kar abincin su ya zame mun bako kar ruwan shan su ya zame mun bako kar jama'ar su zame mun baki sau a hore min jikina da na shiga gari in ji na sace da garin ku
alaihi salatin Allah ya tabbata a gare shi ma'al alil kirami tare da iyalan gidansa masu girma wa sahbihi da sahabbansa amintattu wa man salaku da kuma waɗanda suka shiga nahjal amini tafarkin annabi amintacce dan kansu ba dan tsoratar da su ba ba dan sun ki ba ta ɗauwa sun yi abin ne dan suna so ba dan an matsa musu ba. هذا قدر إلهي
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كونوا جميع المسجدين بحبل لا تحققه من لم يكذب بربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جوبي فيا في المعارف لم ترم وقد قاتل الأقطاب أن ترجي شاويا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بفضل إله الناس جل جلاله ورب رسول الله تعالى نبيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفس يا من الذين لا يحبني سوى أسعد والعز فيها لبعدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد علم الأبواب أني قديم فوصلوها بالله يلفى بوسليا وما قلت قولي شاتها متبجها وما مات لي شكر يبين عقليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإنا قدوس للأعلام سعادة فلم يلك يوما ما رآني وغشيا وما قلت هذا دون إني وإنني العبد مسرا لا يقع لغيري يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذا كله منه بسيد مرسل عليه صلاة الله والكون شانيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلوته حتى تحيرت إنما جلال رسول الله حيرت لي إفاداته منه إليه محبة وسرعان رب ذاكرني تجليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإثر هذا منك شوقا وغرما أزيد سياقه نزيد تجليا فمن لي سلامه يساوي صلاة الزاكرين قبيليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سالكنا جل المحبة قبليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عرف الواري شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه annabi amin yace harful wawi a cikin wato warshu kenan sannan kuma harful ya'i a cikin wato hafsu to وصول جميع الماسكين yace kaga saduwar dukkan waɗanda suka yi riko da igiya ta ta faida saduwar su zuwa ga Allah نعم بهبلها wato waɗanda suka yi riko da igiya ta من لم يكذب بربها wusulu jami'il masikina kaga saduwar dukkan waɗanda suka yi riko da بهبلها hamiya da igiya ta ta faida
من لم يكذب بربها dukkan wanda bai karyata da samuwar ubangiji na ba تحققه to ya tabbata ya gaggata cewa sun yi wusuli kuma ba zuwa sakara ba irin wusulin yan hakika ba ba wannan ba wasalu dakin ila sakara ba wannan ba ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin wai samari ne suka ga imamul junaidu ya fito masallaci da tarbi a hannunsa akran kullahu da girman ku me ya faru mun ga wannan abin ne a hannunku har yanzu kuna rike irin wannan kuma daga masallaci muka ga kun fito ai yace kwarai kuwa Ta, mu ma ƙananan almajiran ku tuntun mun gama da wannan mun riga mun yi wusuli sai ta "Eh, wato kun daina suka ce eh yace lallai kun yi wusuli amma kun san inda kuka yi wusuli suka ce yace ila sakara wata wuta ce sunanta sakara da ita kuka sadu ba da Allah ba saboda ‘yan wutan an tambaye su ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wutar sakara cewa suke lam na kuminal musalli ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba. to wannan wusulin ba irin wancan ba ne ma'anan wusuli shine fana'i ma'rifa jazba haƙiƙa fathi dukkan ma'anansu ɗaya ne in an ce an yi usuli kar ka dauka kamar irin abin da mutane suke faɗi ne yanzu akwai masu fassara usuli da maganganu kazaman maganganu waɗanda ba su da can faɗi ma kuma waɗansu malaman waɗanda su ma kamar ko suna da buƙatar a kiyaye baidan ne a kyamace ta sai su faɗa su maimaita su faɗa su maimaita kuma su ƙara nasu a ciki abinda ba ɗayan hakikan ba su faɗi ba sai su ƙara nasu saboda masu sauraro su kyamaci ita faida ha za butanun azim a ce wai wusuli shine saduwa da mata wusuli shine saduwa da ayyukan banza a wannan ba ba wusuli ba ne ma'anan wusuli shine wato sanin cewa Allah shi kaɗai ne cikin zatinsa cikin tufarsa cikin aikinsa laisa kamfilihi shay shine ma'anan wusuli har ta kai Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke wa bawa wahani ma'anan wahani zato duk sanda ka kalli sama kaga sama zato ne yasa ka ganta duk sa'ad da ka kalli ƙasa kaga ƙasa zato ne yasa ka ganta duk sa'ad da ka kalli makiyinka kaga makiyinka zato ne yasa ka ganshi in kaga masoyinka kaga masoyinka zato ne yasa ka ganshi duk sa'ad da ka ji motsin kanka ma ka taba ka ji kai ne zato ne zato ne yasa kaga wannan to idan Allah tabaraka wata'ala yana son ba sai ya dauke masa wannan wahayi shi ake kira hijabi wanda bai tarbiya ban ya an ce hijabi ba kamar irin yadda su yan yan hakika masu da'awan hakika suke cewa sallah hijabi ai hijabi waham samuwanka hakikatan ma shine hijabi din to idan Allah tabaraka wata'ala yana son ba sai ya dauke wannan hijabi wanda ake kiran shi fana'un fi mahawin fana'un fi mahwin sai ba wa samu wannan maqam karewa cikin shafewa shi ne Allah ke faɗi yamhullahu ma sha wa yastabbi ba maganganun su ba ne yamhullahu ma sha wa yastabbi sai Allah ya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ai dama babu zaton ka yasa ka ga akwai in Allah yana so ka tabbata nashi sai shafe sai ka tabbatar babu sai ka ji kana cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu to daga nan ne bawa zai taraki ya zuwa makamin da ba zai ga kansa ba kuma ba zai ga ya ƙare ba ba zai ga kaunu ba ba zai ga alamar kaunu ba ba zai ga wani abu ba sai alhaqqu bil haqqi zalika bi anna Allah huwa al-haqq zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil duk lokacin da gaskiya ta zo ƙarya ko bata shirya ba za ta kama gaban shine Allah ke faɗi bal na qazibu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zahik dusa da Allah ya dauki gaskiya ya saka a cikin ƙarya sai ka nemi ƙaryan ka rasa to idan Allah tabaraka wa ta'ala yana so ka san shi tajalli zai ma da ya bayyana sai ka ji ba ka sai ya tabbata shi ne da za ka yi zikiri a wurin cewa za ka kafiri ne dan maganar da za ka faɗi ba za kunne ba zai iya ji ko ba kai ke maganar ba ayoyin alkur'ani sun zo da dama waɗanda suke magana akan wannan wusuli din nan da wannan fana'i din nan da wannan hakika din nan ba kamar yadda aka jirkita ta ba a wannan zamani aka mai da ita wani abu daban ubangiji yana faɗi kullu shay'in halikun illa wajhu kowane abu halakakke ne ba shi sai zatin Allah kowane abu halakakke ne ba shi sai zatin Allah ubangiji yana faɗi kullu man alaiha fani duk wanda yake kan ƙasa ƙararre ne kai kake ganin shi zaton ka ne ka gan shi sannan ubangiji yana ce ala ilallahi tafirul umur ala ilallahi tafirul umur na'am kwarai haka abin yake zuwa ga Allah ne dukkan lamura suke tafiya duk kuma abin da ya je wurin Allah zai zama bashi ba abin da zai shiga bayan Allah ya tabbata dan Allah ba sarki bane irin sarakunan mu sarkin kano sarkin sokoto sarkin zazzau sarkin katsina a wani mutum duk abin da ya shiga fadin allah zai zama babu shi kudu sai dai allah ya magana da zatinsa kudu kuma ya amsa wa zatinsa amma ba wai allah ya magana da kai ka amsa ba ka isa sai dai allah ya magana ya amsa wa kansa kudu to shi ne ubangiji ke faɗi sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu da sannu ubangiji zai nuna musu da sannu za mu nuna musu in ji ubangiji ce da sannu za mu nuna musu ayoyinmu ayoyinmu tajallinmu fil abaki gabas da yamma kudu da arewa da sun kalli gabas su ga al'awwalu suna kallon yamma su ga al'akhiru da sun kalli kudu su ga al-zahiru suna kallon arewa su ga al-batinu suna kallon sama su ga kullu shay'in halikun illa wajahu da sun kalli ƙasa su ga kullu man alaiha fani to ubangiji ya ce ba gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa har cikin kawunansu sai sun gamu sai sun tabbatar annahu alhaqqu sannan ubangiji yana faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke zuwa ga Allah zamu ko dama can ba mu sai ga mu samuwar mu wahani ce rashin samuwan mu shine gaskiya samuwan Allah shi ya bayyana da samuwan mu shi yasa ce Allahu nuru samawati wal ard me ma'anar nur hakki yanzu da za a kashe wutar nan sai kaga duk ba mu ba muna nan ba amma ya babu kuma hakke ne kawai bayyana saboda haka hasken Allah ne ya nuna ka da Allah ya janye haske ne zaka bace shi ne ma'ana duka tarbiyya ba wani abu ne ba ko a musulunci rashin sani ne da kuma malaman da ake gayyata ake ba su dama su ta surutu har su kore hakikar su ma ba san karatun wannan shine karatun shaye-shayen giya zinatun zinatun kin yin sallah wannan ba hakika bane amma hakika wani rukuni ne mai zaman kansa a cikin addini shine ubangiji ke cewa huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin shine farko shine karshe shine bayyane shine koyi duk abin da ya zama farko shine abin da ya zama ƙarshe shine abin da ya bayyana shine abin da ya boye ma shine sai ubangiji ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda fuskar ku ta kalla ba komai a wurin sai Allah fa aina ma tuwallu duk inda fuskar ku ta kalla fa samma wajhullah babu wani abu a wannan wuri sai zakin Allah To waɗannan maganganu da ɗalibai suke yi na maganan usuli jazba haƙiƙa fana'i ma'arifa dukka waɗannan ayoyin su ne hujjojinsu duk halitta baki ɗaya suna tsaye ne da hasashen sifofi baki ɗayan halitta amma sai Allah ya shafe ta da ahadiyatul zati tana tsaye da alwaru sifati in Allah yana so ka gane shi sai karar da su a gaban kai karar da kai da ahliyatu zati sai ka tabbatar cewa kullu shay'in halikun illa wajhu sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ke cewa kana Allah wala shay'a ma'ahu Allah ya kasance babu komai tare da shi sunna ali yana zaune sai ce wa huwa al'ana alama alaihi kana Allah ya kasance babu komai tare da shi sai dan na ne ce a yanzu innan ma haka Allah yake babu komai tare da shi kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana alama alaihi kana wato kowane abu da ka sani kararre ne kuma halakakke ne fil hali wal madi wal istikbali duk abin da ka sani ƙararre ne ba shi a yanzu da ɗazu da an jima yanzu ba komai ɗazu ma ba komai an jima ma babu komai fal'arifuna fanan bi allan yashhadu shay'an siwal mutakabbir muta'ali wa ra'aw siwahu alla haqiqati batilan aw halikan fil hali wal madi wal istijbali wa alam bi annaka والأوالم كلها لولاه في محو وفي المهدان من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال saboda wannan shine abin da faina ta zo da shi shine ake samun waɗansu mutane suke aikata waɗansu abubuwa wanda kuɗi ake ba su to in ka ji an ce wasuli kamar wannan bayanin nan da shi ya faɗi amfanin shi shine ba wa Allah hakkinsa ka ba halittar Allah hakkinsu ita shari'a za ta koya ma yadda za ka ba halitta hakki hakika za ta koya ma yadda za ka ba Allah hakkinsa to kuma duk sa da ka kalli almajirai shi Ibrahim radiyallahu anhu kan faila za ka tabbatar cewa lalle sun sadu da ilimin sanin Allah wahidun ne fi zati wa fi sifati wa fi af'ali shine ma'anan ta haƙƙaƙa human lam yukazzib rabbiya duk wanda bai ƙaryata samuwar ubangiji na ba ya san almajirai na sun sami da Allah sabanin yadda yanzu ake zuwa ake yin wasu abubuwa wai a cikin yin sallah ne bai shi bace ƙarya ne nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza na qahu sabila sumai da'i nusalli mun muna yin sallah kama kana nabiyyu musalliyan kamar yadda ka san annabi yana yin sallah na sumu muna yin azumi kaza kamar yadda annabi ke yin azumi na tsafu muna jin sawun sabila tafarkin su mai daɗi annabi shugaba wani tuku la nurki nuridu siradahu na hujju ka hajjil hashimi mutabbashi wani mutum mu muna fitar zakka muna ciyarwa la nuki kai mu zakka mu ma ba irin wanda ka sani bane ta ulama wai wani sufi ne aka ce mai wai zakkar shanu ake so kai magana ya ce a wurin mu ko a wurin aka ce ya kake haka akwai bambanci ce kwarai kuwa a wurin ku akwai adadi yadda yadda ake fidawa amma mu a wurin mu duka ake bayarwa ce subhanallah shi duka ake ba ya ce masa to menene dogaro sai ce dogaro da Allah ya ce a wurin mu ko a wurin ku ya ce shi ma dogaro da Allah daban da ya ce kwarai kuwa a wurin ku dogaro da Allah shine wato idan kun samu sai ku gode wa Allah ba haka kuke ba idan kun rasa sai ku yi haƙuri ko ba haka bane malam yace ƙwarai kuwa haka dogaro yake to ku a wurin ku yake yace mu idan mun samu sai mu bayar in mun rasa sai mu gode wa Allah ka ji ko
su waɗannan idan sun samu sai su gode in sun rasa sai su yi haƙuri malamai su baye idan sun samu sai su bayar in sun rasa sai su gode
to shine shi yace nukarriru haqqan la ilaha siwa allazi lahu al-khalqu wal amru al-azim at-tamanni kullu aikin mu kenan maimaita la ilaha illallah saboda haka duk wani wanda zai zo da wani shekanci ya ce wai faida ce ƙarya ne wannan bayanin da muka yi shi ake cewa usuli shi ne shawai ce to usulu jami'il masikina kaga saduwar dukkan waɗanda suka yi riko da habliya da igiyata ta faila igiyata ta ma'arifa igiyata ta tarbiyya wadda saboda waɗannan ƙazaman jama'a ake so a hana mutane tarbiyya amma almajiri na shi balaraba je ga ya ba su amsa ya ce ya sahibi kama tarbiyya ka samu rabo wautar da ifan cikinta kada ta sa ka kira sau da haka munafunci ne kawai a ce saboda wasu kar wasu su yi tarbiyya a yanzu saboda zafin rana kasar rana idan ta take ba ko kwarin da suke mutuwa sai a ce to a inna lillahi ai suna mutuwa shikenan rana a batta ka ta kara mutuwa saboda kwari yan adam su mutu ai gara kwarin su mutu yan adam su rayu waɗannan lalatattu ne lalatattu ne tarkace akwai al'umma zaɓaɓɓu waɗanda ake buƙatar su yi tarbiyya so lalacewa waɗannan ba za ta sa waɗancan su bari ba haka yake saboda ta haƙaƙahu man lam yukazzib bi rabbiya duk wanda bai kare ta samuwar ubangiji na ba ya tabbatar da wannan usuli nasu na wajaubi wajaubi kaga yankewa ta da nayi fayafin yankewar da nayi wa fayatin manyan dazuzzuka fil a ma'arifi cikin sanin Allah wato dazuzzukan sanin Allah hawa hawa ne akwai ma'rifatu hadratul asma'i was sifat akwai ma'rifatu ma'rifatu zati akwai ma'rifatu zatin zati duka na yanke su na ce da bayi ha antum rabbuku saboda haka wannan yankewar da ne wa waɗannan dazuzzuka a cikin sanin Allah lam turam ba a nema ba babu wani arifi da ya nema saboda ya san wahalar daji ba zai iya shiga ba balle ya yanki ba wanda ya taba karambani ya ce wai a bashi wannan aikin yayi babu ni ko ban ma ce a bani ba cewa akai kai ne za kai kai ne za kai kai muka zaɓa tun azal kai wannan aiki
al'aqaru manya-manyan kudubai ahalud dawa'il kubra faqad kasura hakika sun takaita an darki shawiya daga daga riskar fagen da riki wato ba wai waliyai ƙanana ba abdalu ko autaru ko rujaba'u ko akayaru ko mafatihul kunuzi ko rijalul gaibi ko rijalul alamil anfasi ko rijalul tatil asfali dukkan kudubai waɗanda su ne iyayen waɗannan sun takaita daga riskar fage na
bi fadli ilahin nasi kamar an ce shehu ya aka yi haka kuma ga su shehu wani ga su shehu wani ga su kudubu wani ga su gausu wani sai ce ai ba ni ma abin ba daga wuri na bane daga fadala ne na ubangijin mutane jalla ne jalaluhu girma da daukaka shi ko ya ce innal fadla bi lillahi yuti man yasha
wa hubbi rasulillahi da kuma soyayyar da nake wa ma'aikin Allah Ah.
mai karfin zuciya mai shiryar da halitta nabiyya ka ji annabi na
halaftu yaminan na yi rantsuwar da babu kafara bayanta innani cewa ni barhama abdullahi la yuhibbuni babu wanda zai so ni siwa as'adin sai wanda shine mafi arzikin halitta ba mai arziki ba ba sa'idu ba ne ke suna sa'idu ma ba ne ke suna ba ke sa karka ga mutum yana kin shi ka ce wa masa a sa'idu ne akwai shaki akwai sa'idu mai arziki ma ba zai iya suna ba sai as'adu mafi arziki shine zai iya suna mai arziki ma talaka ne a wurin dina mafi arziki shine zai iya shine zai so ni
wal aksu amma akasin mafi arziki wato mafi tsiyacewa kenan fi hali bugdiya kuma za ka same shi a cikin halin kina duk wanda kaga yana kina ba shaki ba ne ashkani mafi tsiyacewa duk wanda kaga yana sona ba sa'idu bane as'adu ne mafi arziki ne
al'aqwam manyan zababbun waliyai wa qad alima hakika duk sun sani anni cewa ni barhama abdullahi qadimuhu wato hadimin manzon Allah ne.
wa waslu habibillahi dan haka saduwa da masoyin Allah a yau yulfa ana samun sa ne bi wasliya idan an sadu da ni a yau saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun sa ne idan an sadu da ni in ko ba a sadu da ni ba to sai dai a yi ta karya a yi ta cika baki a yi ta da'awa da kara burin sai kaga kawai wani haka ake tun na wasanni amma ba ba annabi bane a wurin
wa ma qultu qawli wani zai damu in ya ji wannan magana ya ce ya ce wani zai damu Ya ce a'a ka yi rantsuwa kuma rantsuwa ba ka fara ka ce kai masoyanka su ne mafi arziki maƙiyanka su ne mafi tsiyacewa to amma wannan maganar yaya ta yi nauyi ya ce wa makultu kauli ban faɗi wannan magana tawa ba shadihan ina mai da'awa mutabajjihan kuma ina mai cika baki wa ma massani sukrun kuma maye irin na majzubai bai shafe ni ba yugayyibu agliya wanda zai lullube hankali na saboda jazba ko maye in dinga faɗin maganganu hankali na a warrake ina sane da abin da nake faɗa Eh, wannan shaɗu wato kalma ce da take gwada wani kamshi kamshi na wani abu na da'awa kamshin da'awa shine shaɗu wannan shi ake kira zallatul akabir kuskuren manya ko kuma zallatul muhaqqiqina tintiban masana Allah mutum ya sha ya sha ya sha ya sha ya kasa daura bar wallahi in ba ni ba kaza kaza kaza ni ne shugaban ku ni ne kaza ni ne kaza ne amma kuma abin da yake faɗa gaskiya ne abin da yasa abin ya zama da'awa ba a mai izini ya faɗa ba shi ake kira shaɗau wali ya ga abu ko ya kai matsayi tun ba a ce ya faɗa ba ya faɗa to wannan shi ake cewa shaɗau ya yi shaɗau ya yi da'awa amma da'awar da'awa ce ta gaskiya akwai da'awa ta ƙarya akwai da'awa ta gaskiya so daga wannan shaɗau ɗin nan wato da'awa ce amma ta gaskiya domin kuwa ma'abocinta ya yi magana ba da izinin ubangiji ba shi ya sa shi wai cewa ma kultu haza dole izini ban faɗo ni magana ba sai da izini ba shaɗau ba ne a tabajjuru huwa al-ibtikharu ma'anan tabajjuri cika baki shine takama da alfahari da fankama da holoko da huraranci da barazana da daga kafada shi ake kira tabajjuri sai wace ni ba holoko nake ba wallahi ba homa nake ba ba fankama nake ba gaskiya nake ba kurum
wa inna hududi wa ma masani sukurun maye bai shafe ni ba maye irin na majzubai wanda bai cikin sha'anin tarbiyya bai cikin sha'anin masana Allah musamman a wannan zamanin yaji ana magana maye zai ce kaji su ko su ma yan hakikan ba maye suke yi ba ba irin wancan mayan ba ne kaji ko waɗannan su kara bila ismi wa gaulin fa ya lahum safa waqtuhum wal mulku kana kabira kuma bima ka adi sirkin jarifina waɗannan ko ba kula suke zuwa ba da- da hotel waɗannan bima ka adi sirkin jarifina jalisu maliku jumu'il malikina kadira ma'anan sukuru shine gaibatun biwaridin qawiyyin sukuru wato shine fakuwa da yake zuwa da wani waridi ne karfi waridi yana zuwa ne bayan wurdi in kai wurdi ka tura Allah sako sakon da Allah zai turo shi ake kira waridi yana zuwa da karfi to in yazo yana iya gigi ta mutum sai kaga mutum yana karfashi kuma sai ya cika da wani irin daɗi wannan daɗin sai ya ja shi zuwa hatkul asra ko hatkul asra saboda tsabar daɗi sai fara faɗin asirin ubangiji to shi ake kira sukuru ya yi maye amma ba wannan kaza ne giyan ba yadda ake sha ana faɗawa kwata ana tambaye ana ya sha ya yi mariza ya sha ya sha kafso ba wannan bace ita wannan in mutum ya sha ta musamman in ya sha yi tatil sai ka rantse billahi azim ba mutum bane wannan mala'ika ne to tsaban nasuwa kurum amma wadancan mahaukata kawai saboda ka wannan mayan da ake magana karka hada da wancan mayan shi wannan mayan natija ne na shuhudin zati daga shuhudin zati yake zuwa kuma kai ma kana yin maye daga shuhudin aminatu ƙwarai kuwa kada yi za ka ga mutum in ya daɗe da zabtumin sabaran da ya ganta baka ta in ya fara surutu shi ganin tana ya isa mana haba haba ya isa mana ya yi maye to waɗannan su Allah suke so su Allah suke da Allah suke maye ba da Zainabuwa ko Talatuwa ko Laila ko Salma ko Hindu ba ba wannan mai saboda haka duk wanda mayansa ya zama daga shuhudi ne to fala ya su abadan ba zai taɓa wani tsakiya ba har abada isa shi yake cewa fakirtu fala asku hayati madad duniya fakirtu na yi maye fala asku ba zan taɓa wani tsakiya ba hayati tsawon rayuwata madad duniya matuƙar duniya saboda zatin Allah aka gani in an wartsake kuma za a daina shi kuma daina ganin wannan wannan zaki masifa ce saboda in dai an gan shi to ba a sa ran a daina gani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan yace cewa rabbi zidni tahayyura rabbi zidni tahayyura Allah na ganka na rikici ƙara min rikicewa kaji ba rabbi zidni tahayyura Allah da na ganka na rikici amma Allah bana so in dawo daidai ƙara min rikicewa to ka gani su waɗannan arifai masu wannan wasuli suna rikicewa da shuhudin zatin Allah waɗancan kuma suna rikicewa da shuhudin kwalbar giya da kuma zatin 'yan mata ba da shi suke rikita to me ya haɗa wannan da wancan shattani na bai da tsakaninsu akwai tazara saboda ka ba ɗaya abin yake ba shi ne shi yake cewa sakirtu fala asbu hayati madad duniya duk wani hali wanda yake baya gadar da karsashi bai gadar da basti da idlali sannan baya haifar da wato sanin asraran ubangiji ba ma yi sunansa ba ba ma yi bane sunansa gaiba in ko in ma na zikiri ne kenan amma wani maganin shan giya wani maganin kin yin sallah wani wannan duka baya cikin wannan madaƙar ma amma duk wanda ya zikiri ko ya salati ko ya samu wani hali amma halin bai gadan masa da basu ba kuma bai gadan masa da idlalu ba sannan halin bai gadan masa da ɗarabu ba to ba sukur ba ne sunansa gaibatu algaibatu sunansa ba ma yi bane ko kuma a ce fana'un ne fi mahawin ya yi fana'i a cikin shafewa amma ba ba a je can inda ake magana din ba na'am wa inna kudubi shehu ya ce ku sani cewa rubuce-rubuce na sa'adatun arziki ne ga tarikai
lil anami eh arziki ne ga tarikai falam marra'ani duk wanda ya ganni ko sau daya wa khadira ko kuma ya ga rubutu na yawman daidai da rana daya falam yashka ba zai taɓa yin tsaya ba alhamdulillah rabbil alamin
wa ka gani ko wato wani zai ce "Ah, to ya mutum zai ce wani rubutun shi in an ga rubutun shi ba za a yi tsiya ba ai suna malamai suna cewa ru'yatul fi'ili ka ru'yatul fa'il ru'yatul fi'ili ka ru'yatul fa'ili ru'yatul warisi ka ru'yatul mawrusi ganin aiki kaman ganin mai aiki ne ganin magaji kamar ganin wanda ya gada ne ko ba haka bane to manzalla sallallahu alaihi wa alihi sallama a hadisi ya ce la tamassu nara musliman ra'ani wuta ba za ta shafi jikin musulmin da ya ganni ba sai Allah kuma ya ce wa ana riwaris mislu zalika a bisa magaji kwatankwacin wannan sawa'an bi sawa'in sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-ulama'u warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne shi kuma shehu yana daga cikin manyan malamai kaga ashe yana daga cikin manya manyan magada ke saboda haka wannan bayani da shehu yayi ba wanda zai inkarin sa sai jahilin da bai san yalwar fadalan Allah ba tabaraka wataala ko kuma mai inkarin karamomin waliyai duk mai inkarin karamar waliyai to mu ba mu da magana a kansa wannan muna magana ne da waɗanda suke yan cikin gida amma su ma ba su da zauki suke yi wa harkan faila da harkan tarbiyya da harkan waliyai gani gani shi ibrahim ba shi bane farkon wanda ya fara fadin in an gaishe za a shiga aljanna ba shi bane an rawaito irin wannan maganganu daga bakin waliyai manya-manya da yawa kamar abu ya zidul bustani radiyallahu anhu kamar abdulrahman sa'alabi kamar ashik ahmad bin nasir dai wanda aka rubuta daliya din a kan shi kamar sai yi muktar kunti kamar maulana shek ahmad tijani wanda manzo Allah ya ce masa ka je zikahur rawahi ka tsaya kyau jari ce ya suna in tsaya ya ce kwarai kuwa ya ce zaune ya ce duk wanda ya zo wuciya ya ganka ɗan aljanna to za ka ba mun ka je wani ka tsaya kawai hanyar wuciya ne kowa ya zo ya ci bilis to to shi kuma shi ibrahim radiyallahu anhu magajinsa ne to وما قلت هذا ya ce ni fa ban faɗi wannan magana ba دون إذن ba tare da izini ba وإنني cewa ni barhama abdullahi لا أكتم سرا wallahi dan kaɗan na faɗa ba wallahi dan kaɗan ne wannan la aktubu sirran wallahi ina ɓoye wani irin asiri لا يباه لغيرها wanda ba a halatta shi ga wani na ba ba a ba da wannan asiri ga wani ba ni ba to wannan ban faɗe shi ba wannan dan kaɗan na faɗi dan kaɗan na faɗi kurum
وذا kaga wannan كله wato baki ɗayansa من حب سيد مرسل daga soyayyar shugaban manzanni ne wannan abu ya faru da ni
عليه صلاة الله Rafin Allah ya tabbata a gare shi قلت لشانيا Ya Allah ka ɗaukaka sha'anina na faidar tijjaniya.
تنورته Na gan shi cikin haske حتى har تهيرت sai da na ɗimauce kamar yadda ya ga Allah ya ɗimauce. Eh mana, Annabi ya ga Allah ya ɗimauce, ni ma da na gan shi sai na ɗimauce. Annabi da ya ga Allah ya ce rabbi zidni fi ka tahayyuran. Ni ma ina ganin shi na ce ya nabi Allah zidni fi ka tahayyuran. Ka ƙara min rikicewa cikinka. Saboda haka da na gan shi sai na rikici.
إنما Kai ku sani cewa dai جلال رسول الله kwarjini da girman ma'aikin Allah أيوة ya لا gigi da tunanina
إفادته al'amarin namu barkaji yadda yake kwararansa ne منه daga wurinsa إليه zuwa gare shi محبة saboda soyayya ibada cika yi minka ilaika. Ƙwarai kuwa ba haka Allah ya mazo ne da fara kuma da na bata galla ba ta na kafa kausai da an adina. To,
وسبحان رب annabi ya ga Allah da Allah ya ji Allah da Allah sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina danne innahu shi annabi huwa as-sami'u wal basir ba Allah bane al-sami'u ba Allah bane al-basir saboda shiga fadin Allah sai zama as-sami'u al-basir wannan ilimin ka je kai kokari ka neme shi kaji kar ka bari yan hakika su dinga wasa da ka ilimi ne mai tsada ka je ka nema dan ka gane abin da ake ciki ma wani maganin iskanci ko wani maganin kin yin ibada ko kin yin sallah da zagin Allah da sakarci wannan duk baya ce ilimi ne tatacce mai tsarki wanda Allah bai bayarwa sai zuciyar mutum ta yi gaba to وسبحان رب tsarki ya tabbata ga ubangiji تكره wanda ya dandake ruhi na تجليا domin ya bayyana dan inganci. Tauba. Ba ni na nema ba. Annan Musa da ya nema rabbi arini anzur ilaika. Allah ce lan tarani. Amma karka ce mun hana ka walakin unzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. To ni ma wa subhana rabbin zakkaruhi tajalliya. tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya shafe ruhi na bi nuri shamsi irfani da ranar wato hakken ranar saninsa sannan ya shafe duhun samuwata da samuwar da hasken samuwarsa sannan samuwata ta tafi a cikin samuwarsa hatta hasala lis zawari fi makanil fana'i was sukri ina wantsakewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya wanzar da ni bayan ya kare ya karar da ni sai na ce subhanaka tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu kawai shi wannan Musa ba haka ce ba falan ma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ko muslimi wa ana awwalul muslimin ba haka ce ba shehu ya ce to ni ma da aka yi min tajallin aka shafe ni da aka tabbatar da ni ina miƙa sai na ce subhanaka tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu wani malami da ya ga wannan wannan munazatin tuktu tuktu lima fa'altu amma kun ya ce shi kenan ya bar tijaniya ya tuba bai san kan abun ba hatta yan cikin ɗariƙar ma kowa ya fahimci ma ma'anar wannan razalin ta ba kawai wani zai ce kawai tuba ne ya yi kawai tuba a wani makami ka je kai tarbiyya kai ba to
ومن سر هذا daga wannan asiri ne مت sai na mutu شوقا saboda ƙauna ومكرما da kuma bege أزيد اشتياقا kullum ina ƙara ƙauna حين زدت duk تدليا lokacin da na ƙara kusanci da zatin Allah ina ƙara kusa da Allah ina ƙara ƙaunar zati ka gani ko to yanzu ai gwargwadon sanin ka da Allah gwargwadon san shi da tsoron shi a ce mutum ya sa Allah yana saba wa Allah kaga wannan ba ma hanyar shiru ba ce to
فمن لي wai shin wane ne zai lamunce mini بوصل ya bani damar saduwa للحبيب da masoyina annabi Muhammadu وليس لي kai ina ma dai ni din nan in أجاوره makwabci manzan Allah في هالته a cikin halayensa guda biyu na Ahmadiyya da Muhammadiyya تمنيا saboda kwaɗayi da burin da nake cikinsa.
عليه صلاة Ko الله kuma ka ce ha- wato halatai halin rayuwarsa ta duniya da kuma halin rayuwarsa ta lahira. A duniya in makwabtake shi, a lahira ma kuma in makwabtake shi.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم سلامه sannan amincinsa تساوي wannan salati ta yi daidai da صلاة الذاكرين salatin masu yawan ambatan Allah قبيليا kafin zuwa na duniya manyan masana Allah da suka yi ta salati suka yi ta zikirori to gashi na yi kwaya ɗaya amma Allah ya tattaro nasu wannan kwaya ɗayan ta yi daidai da nasu kwaya ɗaya dai amma wannan kwaya ɗayan ta- ta haɗu da ta- ta- ta- ta- ta yi daidai da waɗanda suka yi dubunnai din nan
عليه salatin Allah ya tabbata a gare shi مع الآل الكرام tare da iyalan gidansa masu girma وصحبه da kuma sahabbansa amintattu ومن سلكوا da kuma waɗanda suka shiga نهج المحبة tafarkin nan na soyayya tun قبليا kafin zuwa na a tsakadirin idari lazim ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samad fahimin sallana wa al'adu ya baru ya witu ya ainihin muradi a jan ya malla na wuce hun kalla wala waladu a jis ubai da na fadis karfahu abadan ya malla shi ya lawa kan wala ne أنت الإياس لكل خائف وجل يا رب يا رب يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق ذمه ولا يناله نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الآهل والأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد الآهل يا سيدي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai dai a guguje dama ana so